أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله من قدره ومقدار عظيم بعد على تدعي الله تبارك وتعالى godiya da kamun wannan rana ta juma'a a 27 ga watan zulhijja hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shida ga wata na takwas miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya inda za mu ci gaba da karatun littafin ashifa da tarihi a tuni tarihi ko kuma mustafa sallallahu alaihi wasallam zawiyan mu zawiyan shehu shehu malam bawa da bin lautar hannu wa rahimu abu rahmatin wasiya muna cikin fasali na goma sha tara wanda ke bayani bisa kan mu'ijizoji cikin nau'o'i wanda suka abu tattare da nau'o'i na dabbobi to mun faru cikin wannan fasali maka kwana cikin satin da ya gabata za mu tashi da ke cewa wa min zalika qissatu kalami sa'id al-mashhuratu ana bi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu ya ce yana daga cikin irin wannan mu'ijizoji a kisa ta magana wadda kyarkeci ya yi kisa na wadda take almashuratu wadda take shararriya a zai tsoncin kunsan kwamitin ya ba ko don ba a cika samun shi ba wajajen hausa ne ake suke gama shi da kura sai alkaci sai alkaci ya kura shi da azibu azibu kyarkeci ne kare na daji wanda suke ce ma lu da turanci ba sun ba dauran shi dai da suke ce min to kisa wannan kirkeci ana bi sayin da khudri wadda aka rawaito wadda suke shararriya ce ana bi sayin da khudri daga sahabi mai girma Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana ke cewa baina ra'in yar'a ghanaman lahu arada dhi'bu li shatin minha a yayin da wani makiyayi yana cikin kiwon dabbobi sashen shi sai ga wani kirkeci ya bujo ya bujiro ga wata akuya daga cikin dabbasashen nashi ba ka zaha minhu sai shi makiyayin nan ya yi ƙoƙarin ya ƙwace wannan akuya da wannan kirkici ya kama faƙa azibu wa ƙalin ra'ayi sai shi wannan kirkici ya koma dabara ya zama irin zama na kare ina ika'a sai ya ce ga wannan mai ciwon ya ce ala ta taƙilla hulta bayani wa bainar rizqi yace ba ka yin tsoron Allah ka shiga tsakanina da arziki na abin da Allah ya rubuta ni shi kirkicin ke wannan wannan dabba take irin wannan magana qala ra'i sai mai kiwon nan yace al'ajabu abun mamaki min zibin daga kirkici ya takallamu bi kalamin insi da yake magana da magana irin ta mutane fa qala zibu sai sai shi kirkicin ne yace ala ukhbiruka bi ajaba min zalik ba zan baka labari ba da mafi mamaki abin da ya zama mamaki daga wannan yace rasulullahi bainal harratayn yuhaddithu an-nasa bi anba'i ma karsabak shine ma'aikin Allah wanda ke tsakanin duwar watsi guda biyu an ce alharra kasa wadda take da bakaken duwatsu eh shine ke manzo da ke tsakanin wannan harratayn wanda aka sani a Madina yuhaddithu an-nasa yana yi wa mutane yana ba mutane labari na musu zance bi anba'i ma karsabak da labarurka na ababen da suka riga suka wuce abinda ba a san da shi ba na gaibu yana ba su labari fatar ra'i annabi ya sallallahu alaihi wasallam sai makiyayin nan ya zo annabi ya da mutum Allah ya bada gare shi fa akhbarahu sai ya ba shi labari ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya wakana fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam lahu sai annabi ya da mutum Allah ya bada gare shi ya ce masa qawmin fa hadithun ka tashi ka ba su labari ma'ana ka ba ka bai wa sahabbai wannan labarin abin da ya gudana tsakanin kai da wannan karan na daji sun makala sannan a bayan shi wannan mai ba da labari maki ya yi ba da labarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sadaq ya yi gaskiya ya gaskata wannan abin da ya faɗi wala yuzu fi qissatun wa fi ba'dihi qulus wannan hadisin akwai kisa akwai wasu ƙarin labari a cikin shi kuma akwai cikin sashen riwaya shi yana da tsawo ma amma wannan iya abin da yake shine abin da ake muke magana kan shi na inda ake ga wata mu'jiza wadda sa'awa kana kuma daga tattare da wata dabba to shi ya bayyana nan wa ruya hadisu zibi ana abi hurera bancin wannan na abi sa'id al-khudri an rawaito kuma hadisi ne na irin wannan zibikin kyarkecin ana abi hurera daga abi hurera wa fi ba'd turuqi ana abi hurera a cikin sashen hanyoyi wanda aka rawaito na hadisin nan daga abu hurera radiyallahu anhu da ta wata gare shi fa qala zibu sai wannan kyarkecin yace anta ajabu ai kai kai ne ma mafi a zama abu mamaki wa kifan kana nan tsaye ala ghanamika absa bisashenka wa tarakta nabiyyan lam lam yab'ath Allahu nabiyyan qat a'zam minhu inda indahu qadran ka bar annabin da Allah ya aiko wanda Allah bai taba aiko annabi ba wanda ya fi wanda ya fi shi mafi girma mafi girman daraja a wurinsa kamar shi sai kana nan tsaye yace waqifan haula kaunika waqifan biya kad kad kad futihat lahu abwabul janna hakika ma an bude mai koyon aljanna wa ashrafa ahluha ala ashabihi yanzuruna qitadahu ma abuta aljanna yan aljanna suna ga suna suna leko amsa sahabbansa suna duba zuwa gare zuwa ga yakin da suke yi wa ma bainaka wa bainahu illa hadha shay babu abin da ke tsakaninka da shi sai wannan kwarin abin da shi yake tsakanin ga kamar hanya ce tsakanin duwatsu guda biyu fa tasiru fi junudi kawai abin da ya masu wurace nan ka ƙetara ta kawai sai ka zamo cikin rindinarsa fi junudi la cikin rindina ta Allah ƙalar ra'ayi sai muke yin ne yace man li bi ghanami to wa zai tsaya min ga busashe na ƙalar zai wuce wannan kirkitin yace ana ar'aha ni zan yi kiwon ta hatta tarja sai ka dawo fa aslama ar-rajulu ilayhi ghanamahu wa mata sai wannan mutumin ya miƙa dabbobin nan nasa ga ga shi wannan kirgaci wa maza ya shuɗe ya wuce ya tafi wa zakar kisatahu wa islamahu wa wujudahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawa cikin wannan riwaya sai ya ambaci kissarsa da musulunta shi da kuma samun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yuqatilu yana yaki fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ya ce mata ud ila ghanamika tajirha bi washiha Koma zuwa bisashen ka zaka same su da cikarsu da yawansu ba wani abin da ya rage ba waje da haka zalika sai ya koma sai ya samu sashen nashi kamar yadda aka waɗannan haka wa zabaha lizibi shatan minha sai ya yanke ma wannan kirkeci ma wata akuya daga cikin wannan bisashen nashi wa an uban ibn ausin radiyallahu anhu haka an karbo daga wani sahabi da ke cewa uban ibn aus wa annahu kana sahibul qisati kuma cewa shi ya kasance shine ma abucin ma kisa shine aka wannan kisa da shi shine makiyayin wal muhaddithu biha kuma shine mai bada labarin nata wa mukallimu wa mukallima zibi kuma shine kasance mai ma wannan kalkecin magana wa an salama ibn amr ibn al-aqwa radiyallahu anhu kuma har yau dai an karbo daga salama ibn aqwa amr ibn aqwa ya da ta gare shi shi ma na sabin annahu cewa shi kana sahiba hadhihi al-qissa ya kasance shi ne abucin wannan kisa aidan kuma dai wata ba islami ne kuma shi ne dalilin musulunta shi bi misli hadisi abi sa'id bin al-khudri da kwatan kwatan da kwatan kwatan hadisi wanda aka rawaito daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu da tabbata gare shi wa kadara wa ibn wahab misli haka nan ibn wahab shine abdullahi abu muhammad bin wahab bin muslim al-fihri al-misri wanda ya bata da shida tana da ɗari da bakwai shi ma an rawaito misali haza kutankwacin wannan annahu jara li abi sufyan yace cewa wannan ya gudana da wannan kuma shi irin wannan ce isa ita ko me wa kana shine annahu jara li abi sufyan ibn harb wa safwan ibn umayyah ma'a zibin wajadahu akhadha adabiyan cewa ya gudana ga abi sufyan ibn harb kenan wa Sufwan bin Umayya da Sufwan da Sufyan da Sufwan dan Umayya tare da wani kyalkeci shi ma wajadahu akhadha zabiyan da suka same shi ya kamo wata barewa ya wawuri wata wata barewa fa da kana zabiyu alharama sai barewa nan da wannan kyalkeci ya wawuri sai ta shiga harami fan farama zai shi kyalkeci ganin wannan akuya wannan barewa ta shiga harami fan sarrafa ana sai ya kawai juya ya barta fa ajaba min zalika su da Abu Sufyan da Sufwan ibn Umayya ya suke mamaki daga wannan fa kana zai ta yi wannan kyarkecin yace أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بن مدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار ما في ما ماكي daga wannan abin da ku gani shine Annabi Muhammad dan Abdullahi ya da mutum Allah tabbata gare shi bil Madina yana a garin Madina yad'ukum ila aljannati yana kiran ku zuwa aljanna wa tad'unahu ila nar ku kuna kiran shi zuwa ga wuta fagala Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce wallahi wal uzza ina rantsuwa da gumakan wannan da ake kiransu da lati da uzza da in zakarta haza bi makkata la tatrukanna khulufan in har ka saki ka ambaci wannan abin da muka gani a garin Makka to lalle lalle ne la tatrukanna za za ka barta khulufan tana wannan khulufan yana da ma'ana guda biyu khulufan barin gari ya zama babu kowa sai mata duk wannan namiji duk kowa zai bar garin ya ya ta koma ya ta Madina zai imani wannan koko khulufan na canji za ta canza daga gari wanda ke wanda suke ciki yanzu musulmi sun bari kawarai ne to za ta koma kawai zai koma garin musulmi baki ɗaya canzawan kenan in ka saki aka yi wannan mutane suka ji wannan magana to ga abin da zai faru wa qadru wiya mithlu hadha mithlu hadha al-khabar a hakika kuma an rawaito kwatankwacin wannan labarin wa annahu jara li abi jahl wa ashabi cewa ya gudana ga abu jahl da da abokanin shi wannan duka zai iya kasance ya gudana ga wancan ya gudana ga wannan yare-yare shi wani abbas ibn mirdas an karwa daga abbas dan mirdas wannan shi ma sahabi ne wanda yana cikin wanda ake ce musu al-mu'allafatu qulubuhum wanda daga baya suka musulmata wajen amul fatah ko gaban shi kadan suna cikin wanda ake rarrajin su da aka yi wannan yakin na Hunayn suna cikin wanda aka ba su dabbobin ɗari ɗari da raƙuman na ɗari ɗari a ɗan sanar da raba har da su har da ba su da mirdas to shi wannan lamma ta ajaba shi lokacin da ya mamaki min kalami dimar da zancen nan na dimar wani gunki ne shi dimar kin wani gunki ne da baban shi ya bar mai kamun ya ba shi baban na shi ne to kan zumci wannan liman kaga wannan shine abin bauta wannan baya cutar shikenan yana haka nan yana haka nan wata rana kawai sai yace kai wannan hudu ce kawai a ce kuma bai bai cuta mana sai amfani ne wuce wannan amfani kin sai daga sautin shi ce eh yace ya ila ila ala ya san akwai Allah wanda yake mafi dokaka yace ya ubangiji na mafi dokaka ka shirye da ni zuwa abin da shine mafi daidaituwa kawai sai ya ji wannan gumikin da ake kira dimar kawai ya fara wani sauti daga cikin shi na wuta kawai yana cewa auda dimaru wa kana yubadu muttatan qabla al-bayan min an-nabi muhammad wa awwal ladhi warisa an-nubuwata wal huda ba'da ibn maryama min quraish al-mu'tadi qul lil qaba'il al-mutali min kulliha auda dimaru wa asha ahlul masjid kila man wannan mutum shi shi shugaba ne na wasu kabila da ake ce musu a banu sulaim sai yanzu kuma kenan na cewa dimaruwa ya halaka wanda ya kasance wani lokaci ana bauta mai gabanin bayani ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa allazi warisa nubuwata shine wanda ya gaji annabta war mu da shari'a ba da bani ba da bani maryama bayan dan maryama shine annabi Isa alaihi salam min quraishin wannan shi ko wato ma ji sallallahu alaihi min quraishin daga kabila ta quraishi ke mutadin wannan shi shiryayye ne qul lil qaba'ili hida makabilu min sulaimin daga bani sulaim kenan kulli ha baki ɗayanta auda jimawu shi wa jimawu ta ta kare wa asha ahlul masjid ma abuta masallaci su ne musulmi su ne al'amarin su ya ci gaba su suka rayu wannan da ya ji haka sai lokacin nan shi to kenan ba abin da ya mai saura sai ya musulunta shine da ya ji shine ake waɗi na ce lamma sami'a kalama dimar lamma ta'ajjaba da ya mamaki min kalami dimar da magana na wannan gunkin mai suna dimar sananni wannan gunkin nasa wa in sha da shi'ir da kuma da ya shaɗi waka allazi zakara hu fi allazi zakara fi nabiyya sallallahu alaihi wasallam wannan cikin waken nashi ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama suna annabi a cikin riƙe ya faɗi kamar da makaranta fa idan qa'irun saqaba yana mamakin wannan abu sai sai ga wani tsuntsu ya waɗo faƙada sai ce ya abbas ya kai abbas a ta'ajabu min kalami dimar kana mamaki daga zance ne na wannan gunkin dimar wala ta'ajabu min nafsiki baka mamaki da kanka baka mamakin kanka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-islam cewa ma'aikin Allah ya da mutunta Allah tabbata gare shi yana kira zuwa musulunci wa anta jalisun kai ku kana kana zamne fa kana anta jalisun kai ku kana zamne kana ji ana kira kai kana nazari baka mamaki kai abin mamaki ma kai kai mamakin kanka ba abin da ba wannan wannan magana da wuce ba tsakanin sababin islami sai kasance wannan shine dalilin musulmi shi har yau ban mance ba ana magana fuskan mu'jizoji wanda suka ta'allaka da dabbobi kaga wannan tsuntsu ya zo yayi magana wa ni bin jabir bin abdullah radiyallahu anhu an kalma daga dan abdullah dan jabir dan abdullah ya tabbata gare su an rajulin daga wani mutum a kan nabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo annabi ya da mutane tabbata gare shi wa amana bihi yayi imani da shi huwa ala ba'di usuni khaybara shi ko yana akan tashan tsari birni na na kaunak na na khaybar garin ake na khaybara gari birane ana ce ana kewaye su ana musu garu wannan garin kewayen su yana yana a wannan garin yana nema a shiga wannan gari na gari na khaybara lokacin nan shi wani mutum shine ya zo ya ba da gaskiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa kana fi ghanabin yar'aha lahu shi ko wannan wanda wanda iman nan ya kasance kuma su fusashe ne wanda yake kiwon wannan mutacen ga mutanen da suke a na Khaybar ne cikin garin Khaybar fa kana ya Rasulullah sai ya maki Allah kai fa bil ganam to yanzu ni na bar na bar gaskiya to ya za a yi da wannan mutacen na mutane kuma wanda suke amana ne kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ahsib ujuha ka jehuwa ka jehi huskar su da sukunkuni ka dauki wasu tsako tsakoyi ka watsa musu فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها kasani in kai haka lalle Allah zai mayar da wannan amana taka ta koma ya maida su zuwa ma'abuta su fa fa'ala sai aikata ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai fasarat kullu shatin hatta dakhalat ila ahliha sai ko ta kuya ta tafi sai ta shiga gidansu kawai akuya ko ko ta kuya ta kama hanya shikenan ko wace ce sai ta koma daga can shi gona yana can bayan gari bayan bayan to wannan ita ma gashi mu'jiza ce wadda ta danganci dabbobi gashi akuya ce aka ko aka ce a jiwa mata tsakuri kuma ta koma gida ta koma gida wani anas wani anas radiyallahu anhu an karbo daga anas yarda da wata gare shi dakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ha'ita ansariyin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani kewaye wata garka jardan kenan na wani mutumin madina wa abubakarin wa umar wa rajulun min al-ansar radiyallahu anhu tare da wani tare da Abubakar da Sayyidina Umar da wani mutum kuma dai daga cikin mutanen Madina da Allah tabbata gare su wa fil wa fil ha'iti ghanamun ghanamun a cikin wannan garkan cikin wannan jardan din wai shi da garka kawai da ke ciki akwai ma'ana ta ce wajen mu akwai lambu yawa to shi yake wani garka sama da kuma na ta garka na san da adarji ba garka garka ko gida ne to sai shiga wannan lambu tare da wannan sahabbai a cikin lambun nan akwai an busashi wannan busashen fatajiyar su lahu kawai sai aka ga sun yi sujada ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fakala abubakar sai na abubakar yace nanu a haqqu bis sujudi laka minha ai mu ne mafi cancanta da mu yi sujada a gare ka daga su wannan dabbobi amma ga su an sun sun jira alhadisi da yake ka ambace ka ambace hadisi a dukan shi wannan iya abin da yau kenan abin da ake so a nuna irin mu'jiza ta gudana tare da dabbobi amma akwai ƙarashin magana da cikin abin da ke zuwa wa ana biyu rayta radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Hurairah da Allah ta mata gare shi da kalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ha'itan alaihi sallallahu ya shiga wani lambu fa ja'a ba'irun sai wani wani wani lakumi yazo fa sujada da hu yayi sujada a gare shi wa zakara mislahu sai ambaci kwatan kwacin shi ma'ana su ma mutane suka ce a to wannan raƙumi kenan ai mu ne mafi cancanta da misi jira gare ka wa mislahu kwatan kwacin shi kuma irin wannan hadisin fil jamali an sa'alaba ta cikin wani raƙumi shi ma an da aka rawaito daga sa'alaba bin malik da malik wa jabir bin abdullahi da jabir bin abdullahi wa ya'lam ni murra da ya'lam ni murra wa abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu da abdullahi bin ja'far da tabbata gare su qala ya ce wa kana la yadkhulu ahadun al-ha'ita ba wannan shi wani mahaukacin raƙumi da akwai a cikin wannan lambun ba wanda zai shiga cikin lambun nan illa shadda alaihi jamal sai wannan raƙum ya wawure shi falamma da kala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam da ahu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin lambun nan sai ya kirawo shi kirawo shi ma yi fa wada'a misfarahu ala al-ardi sai ya aje ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza bakin shi labban shi wannan sune ake cewa mishfar ala al-ardi afsa kasa wa wa baraka bayna yadayhi ya gurwana gaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa khatamahu ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai abu abu kamar bizami wakala sai ya ce ma baina sama'i wal ardi shay'un annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu ke dake tsakanin sama da ƙasa illa ya alamu anni rasulullah face sai ya san cewa ni ma'aikin Allah ne illa asiyar jinni wal ins sai dai masu sabo ko daga cikin aljanu da mutane wa minhu wa mithlu kwatankwacin wannan ne ana abdullahi bin abi aufa an karbo wanda karbo daga abdullahi dan dan abi aufa wa fi khabarin akhar wa fi khabarin akhar a cikin wani labari kuma na daban fi hadisi jamali a cikin hadisi wanda yazo akan a cikin bayanin raƙumin irin wannan annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da amince Allah tabbata gare shi ta'alahu ya tambaye su an sha'anihi dake miye labarin shi fa akhbaruhu annahum aradu dabahu suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa sun yi niyyi su yanka sun so su yanka shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da amince Allah tabbata gare shi kala kala lahum ya ce musu innahu shaka kasratul amali wa qillatul alaf sakon nan wai ya kawo kuka gare ni na yawan aiki da kuke yi da shi da kuma karancin abinci ba ku ba shi ciyawa mai sashi ba ku ba ku ba ku ba shi alafa da shi na ciyawa wa fi riwaya a cikin riwaya kuma annahu shaka ilayya annakum aradtum dhabahu ba da alistamalu alistamaltum fi shaqil amali min sigari ya kawo mana labari ya kawo muku kokoce ne zuwa gare ni cewa ku kun so ku yanka shi bayan kun yi amfani da shi cikin ayyuka masu tsanani sosai tun karanta tun karamta shi haka shi ya girma amma ko yanzu ya girma ya tso kuke su kunku yanka shi fa kanu na sai suka ce haka ne wa qad ruwiya fi qissati al-araba wannan shi ma dai abin da bayan zai gashi mu'jiza ce da ake rakuni ya kawo koke in su su ji ba annabi sallallahu ya ji abin da ce kuma hida musu suka gaskata ya lalle yanda ma ake sallallahu ya ji gara kuma naka abin yake a cikin kisa kuma ta al'aduba raƙumi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake kiran shi aduba an ce ita ce ake cewa kasuwa ko ko wani sunan daban da su uku ana ce an ce duka da ita ce ko al'aduba ko alkasuwa ko aljaza'a an ce an ce duka sunayenta ne wa suka ce a duka dabbobinsa ne ko ne da sunan shi amma dai kamar mafi rinjaye da cewa alkasuwa kina ita ce dai aduba ita ce dai duk wannan raƙumin ne dai wani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam taguwan nan ce ta maki sallallahu alaihi wasallam taguwa ce wa kalami halin nabi sallam da kuma magana da ta yi wa annabi ya da mutu Allah ta bata gare shi wa ta'rifiha lahu bi nafsiha da kuma yadda ta sanar da shi kanta ita ita kanta wannan wannan taguwan wa mubadaratul ushdi ilaiha da kuma yanda ciyayi ciyawa take da take mika kanta take kamar gaugawa mika kanta zuwa gare ta an ce kawai haka tana kiwo ko sai wannan ita ya rike cewa taho nan taho zuwa gare ni ya taguwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam taho zuwa gare haka haka itace suke kiran wannan raƙumin wannan taguwa da su zo zuwa gare su yawwa fi ra'ayi a cikin lokacin da take ciwo wa tajannubil wuhushi kuma da kauracewa dabbobin daji anha daga barinta wani da'in innaki li muhammadin da kuma kiran da suka yi lallai ke ke ta annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wasallam wa anna lam ta'kul wa lam tashrab ba'da mauti hatta matat kuma cewa ba ta sake cin wani abinci ba ba ta sake shan abin sha ba bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ta mutu kawai saboda tsawo bakin cikin rabuwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan ta'awwa da ake ce ma al'adaba to dai kisa za ta mutu ne ko gaba amma dai ita to baki wannan ma dina gani ya wadata a zakar wani isfara'ini wani malami da kishin isfara'ini shi ya ambaci wannan kisai warawa warabun wahabin kuma haka a ibn wahab ya rawaito anna hamama makkata cewa tantabaru na makka a zallatin nabiya sallallahu alaihi wasallam yawan fatiha sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa ranar fatu makka fada ala bil baraka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a da albarka Allah ya albarkace su sai ko ake ganin su har yau ana ganin tantabar nan suna nan an ce da dama wanda ya je maka yana ganin su wa ruya an anasin an rawaito daga Anas kuma wa Zaid ibn Arqam da Zaid dan Arqam wal Mughira da Mughira ibn Shuba dan Shuba radiyallahu anhu ya da tabbata gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi ya da mun Allah tabbata gare shi ya ce amara Allahu lailatul ghari shajaratan fatabatat tijah annabi sallallahu alaihi wasallam fasataratu a dare na kogo ana nihin daren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya shiga gharin hirakin nan Allah tabaraka wataala ya umarci wani ice kawai fasabata fasabata ita wannan shajara kenan wannan itanya wannan bishiya kawai sai wata bishiya Allah umarce ta kawai sai ta kahu a bakin kogon fasataratu wa shine tijaha annabi sallallahu alaihi wasallam dabra da annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kamar kawai gashi ga ga ta ga gashi in babu ta da za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sai ta suturce ma a kisa da sallallahu kawai hakan na aka umarci icen icen ya tabbata ka wa mara hamamataini kuma Allah tabaraka ta'ala ya umarci wa'ansu kurciyayi guda biyu ko tantabaru tana da ta kurciyayi haka kurciya da ake ake fasarawa a guda biyu fa waqa'ata fa waqafata ko sai suka tsaya bi famil gari a bakin kogin wannan ko a bakin kogi wata riwaya ma suka yi suka yi kwai a fi hadisin akhar a cikin wata riwaya a ne hadisi na daban wa anna al-ankabuta nasajata ala babi kuma toto gizo gizo shi ma ya zo ya taka a kofar wannan ta kogon wannan falamma a tafa falibu na lahu da masu neman ma'aikizar sunan suka zo wa ra'au zalika sai ga wannan duka qalu sai suka ce lauka na shi adon da dai akwai wani mutum a cikin wannan kogon lam takun al-hamama tan ibadi da dai wannan kurciya yin guda biyu da ba su tsaya a kowan nan ba inda akwai mutum ciki wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya sama'u kalamahu annabi lokacin da suke hudin wannan yana jin maganar su yana ji abin da suke cewa fansarfu sai suka juya suka tafi wa ana abdullahi bin qurtin an karbo daga sahabi wanda ake kiran shi abdullahi bin qurt an ce shi ma nan abdullahi bin qurt nan sunan shi shaydan sunan shi ana sunan mai canza mai suna ce abdullahi ya kwaka kuma eh to yanzu abdullahi sunan shi eh ya rawaito ce qurb qurriba ila annabi sallallahu alaihi wasallam badanatun khamsun aw sittun aw sab'un لينحرها يوم عيد يوم عيد فاندلفنا إليه بأيهن يدع an kusanto a raƙuma guda biyar ko shidda ne ko bakwai yace ranar idi na babbar sallah kenan liyana haraha dan duka annabi sallallahu alaihi ya soke su ya zama an yi laye da su kenan fazdalafna sai abin mamaki dabbobi da aka sani aka jawo dabba za a yanke ta tana turjiya tana ja baya a su wannan rigai-rigai suka rike suka na matsowa ko cice tana matsowa don a ware da ita saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har da lafina ne suka suka kusantarwa zuwa gare shi bi ayyihin da yabda ya zaba wanda yake so ya fara da ita da fara da ita wa ana ummi salama an karbo daga uwar mu'mina ummi salama kana nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi tsira da musu Allah tabbata gare shi ya kasance fi sahara a cikin jeji cikin daji sahara wuri da ba mutane ba abin ga sosai fanadatu ubabiyatun sai wata barewa ta kirayi ma'aiki sallallahu ta ce ya rasulullah ya ma'aiki Allah qala ma haja tuki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kike bukata qalat sai ta ce sadani hadal arabi wannan ba kauyen shine ya farauto ni an ce yana can ya ta hada cikin tarkon shi ta fada cikin tarkon shi yana daura can yana kwana to shi ne ma gisin ya zo ta ta kira ma gisin zama ta ce gashi wancan bakawan shi ne ya horoto ni tana cikin tarkon ne lokacin wali khishfani ina da yan jinjirai yan jinjirai guda biyu fi zalika al-jabal a cikin wancan dutsen fa atlikni ya ma jalla ka sake ni hatta azhaba har in samu in tafi fa urdi'uhuma in shayar da su a arshi sai in dawo kala a wata fa'alin ana salama ce to za ki ku aikata kawai a sake ki kuma ki zai bikin dawo ba sai ta ce na'am na kala na'am zan aikata fa atlaqaha sai ana salama ya sake ta fa zahabat wa raja'at sai ta ta yi ta dawo fa awsaqaha ana salama ya daure ta fanta bahal arabi an ce lokacin annabi sai salama ke kokarin ya maida ta ya darmi sai shi wannan ba kauye sai ya falka wa qala sai ce ya rasulullah alaka haja ya ma kyala kana bukata kana da wata bukata ne qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce tutliqu hadhihi zabiya abin nake abin nake ina bukata an bukatar nake ka saki wannan barewar fa atlaka sai sake ta da kharajat ta'du fi sahara sai ta tafi ta hita tana tarawa tana gudu tana tarawa a cikin wannan jejin wata gudu tana cewa ashhadu an la ilaha illallah lalle na shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma cewa kai ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa min hadha bab yana cikin wannan babin dai ma ruwiya min taskhir al-asadi li safinata maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda aka rawaito na horewar zaki da Allah ya yi wa maula shine bararren bawa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake mai suna safina bararren bawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi kuma sai annabi sallallahu ya aike shi to shine abin da aka rawaito iz wajahu ila mu'adh bin ila mu'adh bil yaman yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa mu'adh bin jabal a garin yaman da falaqiyahu al-asad ko falaqiyahu falaqiyal asada sai gamu da wani zaki fa'arrafahu annahu maula rasulullah sallam sai ya sanar da zaki na dakata ni wa bararran bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu kitabu kuma ga ya bashi labari cewa gashi ina tare da littafin shi sakon shi gashi ya bani ya ake ni fa hama hama wa tanaha an tariq sai ya gunguni ya gunguni kika ce gaisuwa ya bashi ya bashi ya jinjina a gare shi fa tanaha an tariq ya kauce daga barin hanya ya bashi hanya wa zakara fi munsarafihi mithla zalik kuma sai ambata a cikin dawowa shi kwatan kwatan wannan labarin shi lokacin da ya dawo kuma haka akai dama an ce da ya tayi waye wannan waje an bashi labari akai wannan waje daji ne wacce kai yake da zakuna wannan kaji kaza amma shi ina ruwan shi anan sunan ya aike shi ya ratsa wajen da ake ake zaton wannan kuma ga abin da ya buku wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya ta daban kuma anhu da gare shi da shi safina maula annabi ya da mutala tabbata gare shi anna safinatan ta kasarat bi cewa ya da ya kama hanya ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa sai ya karye ya kakarye da shi fa kharaja ila jaziratin sai ya hita zuwa wani tsibiri fa izal asaru sai ga wani zaki fa qultu in ji shi safina maula alaihi salam sai ce sai nace ana ana maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni bararren bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallam faja'ala ya gimizuni bi mankibi sai zaki nan kawai ya fara yace yana iza shi da da ka hauda shi yana iza shi da ka hauda shi hatta aqamani ala tariqa yace har sai da ya tsira ni bisa kan hanya yana iza shi na tura shi tana shi cikin jirgin ruwa suke suna cikin ruwa jirgin ruwa ya kakare ya samu ya mallake dai ga wani katako ya zo ga wani jazira wani tsibiri shi ma bai samu filin da yake ba wannan tsibirin nan zakin nan sai shi ya gwada mai hanya yana tura shi na tura shi ya haura shi bisa hanya hatta a kama ni ala tariq wa akhadha alayhi salamu wa akhadha alayhi salamu bi udni shatin to ana haka nan wannan wannan labari ya kare sai kuma wani yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko shine alaihi salamu aminta Allah tabbata gare shi bi udni shatin ga kunne na wata akuya بقوم من عبد من عبد القيس كو عبد القيس وانا انا وتا اكويا ta mutu wasu mutane daga kabila kina Abd al-Qais baina isbi'aihi thumma khallaha ruko ne yayi da da ita ya ruki kunnan ta ne ruko tsakai sa tsakanin hanna ya tsanyin shi masu albarka fasara laha ni saman kawai sai kasance wata alama dama ana ana ana ma dabbobi wata alama ga kunnansu shi da ya kama a hannunsa masu albarka ya tsayinsa masu albarka guda biyu sanya ya kama kunnanta kawai sai ta kai sai ta kai kawai ga sun ya musu alama wannan kawai akwai sai sai wata sai wata alama ta ta yi ga kunnan nata wata alama mai kyau wannan alaman sai ta wanzu ba fi zalika al'asar fiha wa fi nasliha ba'du sai wannan alama ta wanzu a cikinta da cikin irinta ma bayanta wannan kenan wa maru ya kuma har yana cikin dai mu'ujizoji na ma'aiki sallallahu alaihi tare da dabbobi abin da aka rawaito an Ibrahim ibn an Ibrahim ibn Hammad daga Ibrahim da Hammad sanadihi min kalamin himar da sanadin sa ne na hadisi na ruwaya kenan min kalamin himari allazi asabahu bi khaybar na zance wanda jaki yayi wanda jakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a garin Khaybar wa qala lahu wato bayan an yakin Khaybar kenan da yace ma yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ismi Yazid ibn Shihab musammahu Annabi sallallahu alaihi wasallam yafuran wannan shi jakin yama Annabi sallallahu alaihi wasallam bayani yake da mai sunan shi suna na kaza da har ba labarin yaba amma ki sanar cewa shi asalinsu jakuna ne wanda annabawa suke hawa ya ba shi labari wani jaki sattin wanda sani cikin zuriyansu wanda annabawa suka hau ya ce kuma shi shi kaɗai ne ya saura daga cikinsu shi wannan jaki wanda annabi sallam sai ya mai suna sami ya fura ce ga ma sunan shi shi sunan shi yazidu shahab yazidu dan dan shahab yace ya kasance yana ba cikin labarin da ke ba annabi sallam yake ya kasance daman khaibar an san wajen yahuda ne yace ya kasance a hannun wani bai yahudi yace yana yana kawai in ya haushi sai rika haduwa danga yana kamar ya tuntubi bai yahudan baya ji mai daji yace ya ji yadda shi yunwa kuma ga duka to karshe da daman ya zo shi kadai ya saura cikin irinsu shi kadai ya saura an ce jaki ne baki a yawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ya afuran wata nuska aka ce yafuru dai ko yafura dai kamar yaqub ya zama mun nasar kenan ba sai an mai wasali guda biyu ba wa annahu kana yuwajihu ila duri ashabihi cewa kuma ya kasance shi wannan jaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika shi zuwa gidajen sahabbansa fa yadribu alaihim albaba bi ra'sihi wa yastad'ihim sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi gidan wani sahabi sai je sai ya buga musu kowa da da kansa ya ya kiraye su ya stadihim ya nemi amsa kiran su zuwa annabi sallallahu alaihi an ce zai musu tsaya yake in ya buga kofar tsaya yake sai ka fito in ka ganshi kuma ya ma ya ma sinyal ka amsa kiran annabi sallallahu alaihi sai su gane sai su amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa annabi sai da musu Allah tabbata a gare shi lamma ma ta taradda sifire lokacin da ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam ya wafati shi wannan jakin kawai sai ya ya hada cikin wata rijiya jaza'an saboda yankewa da tsaba wa da tsaba bakin ciki ba mata ya mutu a ciki kawai ya yanke ya razana kawai ya ya za ya rayu bayan ba a kisar sulma kamar yadda watan watan dabba ta yi wadda taguwa ta yadda taguwa ta maki ta yi ta ki ci ta ki sha har sai da ta mutu to shi wannan kawai kawai sai hada rijiya kawai ah kamar da wasu ake ce an ba kai ba rijiya eh inda da gaske ne kawai ba shi ba kawai sai maki salasa kamar yadda bilal ya yi rajala ta ranu shi ai shi ma kowa yana nuna irin soyayya shiga maki salasa da irin shi yadda yake iyawa da abin da bai iyawa an ce bayan wafatin maki salasa salam kawai sai sai na bilal sai ya tattar kan shi ya zo ya tarda mai gidan shi abubakar siddiq dan sai na abubakar shi ya yanta shi shi ko wanda ya yanta mutum wanda ya yanta bawa wannan bawan ya zama maulan shi shi wannan mutum ma zai gaji wannan mutum zai gaji ba wannan ya zama dai wani zumunci shi ne mai gidan shi da hayo saboda haka bayan yanke shawara ba da ya zo hin gage ya tar mai gidan shi da cewa dai ba bawan shi bane sai yace mai to ni ma ina ji ma ke sallallahu alaihi wasallam yace yayyan aikin mu'mini shine jihadi fi sabilillah saboda haka zan ta yi sham in zama cikin masu dako masu tsarin iyaka da kuma yaki fi sabilillah sai ce a ka tsaya ka muna kiran sallah mana ya ce aini la wa azim da ahadin ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan yi wa kowa kiran sallah ba bayan ma'aikin Allah sai Adamu sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya dai za ka yi kai dai tsaya dai ka muna kiran sallah ya ce to a yanzu abin da nake so in har da ka yanta ni daman dan in zama dai in tsaya wani in zama naka ne ka yanta ni to kana da wannan in ko ka yanta ni ne dan Allah to ka bar ni dan abin da ka yanta ni saboda shi ya ce a na yanta ka da Allah ya shi kenan ya ta tarkan shi ya sayi sham yana can an doki lokaci sai ya mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Bilal ma hazil fashwa ya Bilal amma an laka anta zura na ya wannan kamar wage ja an doki lokaci wannan lokacin da aka tsoka ni ne wannan lokacin da aka tsoka ka bar mu ba lokaci da ya ba na ka zo ka ziyarce mu shikenan kawai da ya tashi sai ga ya tashi cikin damuwa yace kawai Madina yau ya tattaro ya zo Madina da ya zo Madina kuma mutane suka tarbe shi jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan da Hussein suka ce ai kawai kiran sallah zai shikenan da dare asuba ta yi kawai sai ya fara kiran sallah kiran sallah na wadama wanda yake yi da asuba da ya ce Allahu akbar Allahu akbar duk garin Madina sai ya motsa da muryar da aka sani saboda abin da aka sani ne da ma'aikin sallallahu alaihi da an ji abin yana masoyin su yake tana musu masoyin su sallallahu alaihi wasallam kawai yana cewa ashhadu an la ilaha illallah gari ya kare rikicewa cewa da ya zo ashhadu anna muhammadar rasulullah to kuma shike nawa maza da mata kowa ya zo kuka aka yi garin madina ya rikice da kuka waɗanda ba a taɓa irin shi ba aka ce haka nan da sai na umar ya je a sham wanda suke suke suke kin ga wanda suke sahabbai ne sun gama shi sallallahu alaihi sai suka yi tawassuli da sayyidina Umar suka lallaba dan Allah a sanya Bilal ya musu kira kira sallah shikenan sai sanya shi kira sallah to ai da ya fara kira sallah suka gabce da kuka sun ma aka ce sun yi kuka sosai kukan da ba taba yi shirin shi duka wanda yake sahabi ne ba mutane wannan su mun sauran mutane ba san annabi wata zan ba san zamanin da aka yi wannan yana kira sallah wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne wanda annabi sallallahu zai kira shi ya bilal arihna biha ya bilal arihna biha ya bilal yan da an ji kira sallar shi kawai annabi ake tana sallallahu alaihi wasallam to wannan irin wannan shi ma saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ma ya dakata ba kuma ga komi ba saboda da ya kiran sallar shi kan shi yake da ya kiran sallah kawai yanda ya saba kawai annabi zai hiso sallar sallar ba ba sallah to yanzu yayi abin nan yayi kiran sallar kawai shiru to abin zai ƙara kullum zai shiga cikin damuwa da bakin ciki shi ma gare bar gare duk da cewa shi bai faɗa rijiya dai ba shari'an shi bane shari'a ba ta bar shi haka ba amma dai ya bar gare ya fata kiran sallah to irin wannan ne suka yi wa hadisun naqatul lati shahidat inda nabi sallallahu alaihi wasallam misali har yana cikin mu'jizoji na maki sallallahu alaihi wasallam hadisi labari na taguwa wadda ta shaida a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bisahibiya ta tai shaida ga ma'abucinta anna annahu ma saraqaha mutane suka su lika ce a ta ta sai sai raƙumi da aka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai taguwar nan sai magana tace a a ba sa ta sai ba anna wa annaha mirquhu ita mallaka shi wa fi hadisi ne an zi allati atata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi askari haka nan labari na wata akuya wadda ta zo wa ma'aikin Allah sai ya damu Allah ta wata a garshe yana cikin rundunarsa وقد أصابها عطش سكون رندنا تما أكيد الله سلام صحابنا لوكتين tsananin kishuwa ya same su wa nazalu ala ma'in wa nazalu ala ma'in wa hum zuwa salami wa wannan wa haka ne rubuta wajen ku nazalu ala ma'in eh to sun sabka a wajen wani ruwa wa hum zuwa salatu mi'a su ko wajen mutum kwatan kwatin mutum 300 ne fa halabaha rasulullahi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi ya tatse ta a gare su fa arwa aljunda sai ya kosar da baki ɗaya wannan rundunar wannan ban san ba a cikin wannan zalu alama'in to mun sani ko haka ne ko akwai wani abu ga wurin da suka sauka a wajen ko babu ruwan ne sai ya tatsi wannan kawai sai wata akuya ta zo a wajen ko akwai ruwan ma dai shi dai wata akuya ta zo sai ya kama kuyin ne ya tatsa kowa sha mutum ribu kowa ya sha ya kushi fa'ar wasu da kowa ya sha kushi su maka da rafi ta nece maulan shi rafiya a rijala anu ya ce amlika wa ma araka shikenan ba an yi da ta ɗan tatsa kowa ya kushi ko sai ce mai to shikenan kai rafi ka mallake a kuyan nan ya ce amma ba na ganin su za ka iya mallakar ta a faraba fa sai rafi ya kama sai tsarme ta to waje da ha kadin talakat da ya zagar ko sai tara kauta ta yi babu ita dama wannan sun zace mai ba kalmar likita an banga ba ce kana iya ba a cikin wata ruwa aka ce aiwa gashi gama yana hudi rawahu ibn qani wa ghayru ibn qani da wani sai suka rawaito wannan wasihi a cikin hadisin kuma dai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce ma ma ki sunan ai na zo na tarda bata nan kuma sai ma ki sunan ce mai innal ladhi jaa biha huwa alladhi dhahaba biha wannan da ya zo da ita shine ya tafi ita kuma wanda ya kawo ta kuma shi ya tafi da ita wa qala li farasihi alayhi salam haka ma manzon Allah amsa Allah ta mata garshi ya ce ma dokinsa wa qarqama ila salati fi ba'di asfari lokacin annabi sallam ya tashi zuwa ga sallah zai yi sallah a cikin sashen balaguran da yake sai ce madokin la tabrah barakallahu fik hatta nafruga min salatina kaka kaka kusa daga nan Allah maka albarka amma hasami da sallah haka yace madoki ya faru وجعله وجعله قبلته فما حرك عضوا حتى صلى حتى صلى صلى الله عليه وسلم sai ya sanya shi a kiblar shi ya sa shi kamar suna shi kamar shi da sutura kenan a gaban shi ya ce fa ma harraka udwan bai je da gaba ɗaya tashi bai motsa ta ba har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sallah ya gama sallah baki da wa yartahiqu bi hadha ma rawahu al-waqidi yana iya sarriwa ana iya hadawa tare da wannan abin da waqidi ya rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da mutu Allah tabbata a gare shi lamma wajjaha rusulahu ila al-muluk yayin da ya fuskantar da ya aiki manzannin shi zuwa sarakuna fa kharaja sittatun sittatu nafarin minhum mutum shidda hita daga cikin su wannan manzannin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su fi yawmin wahidin a cikin rana guda fa asbaha kullu rajulin minhum yatakallamu bi lisani al-qawmi allazina ba'athahu ilayhim kawai sai aka wayi gari kowanne daga cikin mutanen shidda yana magana da irin magana ta mutanen da aka aike su zuwa zuwa gare su su ba larabawa ba an aike ka zuwa gare su kai ba larabe kawai in ka je kawai sai ka ji kawai ka rike da kai ma ka iya yaran su duk wanda aka aika kawai duk aka aike ka in ka je kawai sai ka ji kawai ka iya yaran su baki daya su duka guda shida ne wal hadisu fi hada babu kasir yace hadisi magana da za a yi a cikin wannan babin hadisan da suka karawata irin wannan ababen mamaki a cikin wannan babin suna da yawa wa ƙarshe ina minhu bil mashhur yace hakika mun mun zo da abin da yake shine wanda ya shahara wa ma waqa fi kutub al imma da kuma wanda ya abu wanda ke akwai cikin littattafan shugabanni jagorori na hadisi wanda aka san su ko ba sa rawaito hadisan da ba su inganta ba to alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidina wa al-fatihi khatim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aziz za mu tsaya nan sai sati na gaba Allah ya yarda sai mu tashi cikin fasali ne shi alhamdulillah sai a yi addu'a